بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمد مم.
وهو وزن رجل وثلث masha Allah to malam yana bayani dangane da abin da ya shafi yin barna game da ruwa lokacin da mutum zai yi alwala ko zai yi wanka wannan abu ne wanda yake ƙari huce gona da iri a cikin addini da kuma ƙirƙirar sabon abu wanda babu shi a lokacin magabata نعم
malam ya kafa hujja da aiki na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fi'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hujjatun inda ba'dul usuliyin wato waɗansu daga cikin malaman usulu suna ganin ayyuka na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato hujja ce wanda take mai ƙarfi matuƙar ba a samu wani dalili ba wanda yake nuni akan wannan aikin da annabi ya yi khasun ne a gare shi wato matuƙar an samu dalili wanda yake annabi ya aikata kaza amma ba dalilin da ya ce kukar ku aikata to waɗansu na ganin cewa shi ma dalili ne za a yi aiki da shi sunna ce to shi ne ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawadda'a bi muddin wato yayi alwala da mudu guda ɗaya mudu shine kusan yanzu mu ce rabin litir an gane ko to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk yanda yake da akwai gashi mai yawa a kansa da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi mayalwacin jiki ba mai jiki ba ne ramamme to ya yi alwala da ruwa mudu guda kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na Anas ɗan Malik wanda al'imamul Bukhari da al'imam Muslim wato sun rawaito shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tasilu bisa'i ila khamsati amdadin wa ya tawabba'u bil muddi an gane ku wa huwa waznu ritlin wa thuluthin wato abinda ake cewa wato mudu guda shine nauyin dutse na awo guda ɗaya tal wa thuluthin da kuma kashi ɗayan ukun dutse na awo wato nauyin dutse guda na awo da kuma kashi ɗaya cikin ukunsa wannan shine nauyin ruwa mudu guda to amma waɗansu daga cikin malamai irin almu'asiruna suka ce mudu guda kawai shine kusan rabin litar na yanzu wanda muke gani an gane ko na'am وتطهر بساء وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام wata tsahara bisa'in ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaftata ya yi wanka bisa'in da ruwa wanda yake ɗauke da tiya guda wato ruwan da bai huce litir biyu ba to ya ji ya yi wanka na farali da shi ya gama jikinsa da shi wanda wannan yake nuni akan cewa yawan ruwa ba shine wato zai baka damar ka wanku ba a'a kiyayewa sunna ta annabi ita ce za ta baka damar ka wanku ka fita ras wani zai zamanto ya yi amfani da sama da ciya uku na ruwa amma idan ya fito wankan shi jamal jamal ne ya yi wani za a ga shi kuma ya shiga da ciyar guda ko da ciya ɗaya da kwata irin wato mudu biyar kenan amma ya je ya fito ka rika cewa ni wannan wankan sabuli ne kai bai ce a'a ka wanka ne ne na jin sanyi ba sabuli ka ce gani nake kayi garau yaukin ko dai wani abu da ya kaci ce wallahi haka ne kawai godiyar Allah ce an gane ko to shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wanka da ciya guda ta ruwa an gane ko wanda wannan shine kuma yake fassara mana hadisin Jabir dan Abdullahi wanda wani daga cikin mutane wani daga cikin ɗalibai suka yi mai tambaya game da wanka ya ce ya kafi ka sa'un faƙala rajulun ma ya kafi ni faƙala kana yakfi man huwa aufa minka sha'ran wa khairun minka wato ya kasance yana isar wanda ya fi ka cikar gashi kuma ya fi ka daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yana wanka da ciyawa guda kuma gashi shi ma ana tsinca ya tasilu bisa'i ila hamsati amdadin waɗansu lokutan da ciyawa guda yake yi shi ne mudu hudu waɗansu lokutan kuma mudu biyar Anas shi kuma wato sahabi ne ɗan gata ne a gidan annabi, shalele ne na manzan Allah, duk waɗansu shigi da huci abubuwa waɗanda suke wato faruwa irin wanda yaro zai iya gani a gurin mahaifin shi. To Anas da Malik ya yi ta ganinsu a gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, saboda waɗansu lokutan ma shi yake kaiwa ruwan banɗaki kamar yadda wato ya ya faɗa mana a lokacin da shi da wani yaro sa'an shi wato suka kai wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama kaya na ruwa cikin banɗaki sannan kuma da anaza an gane na'am shi ne ya ce huwa arba'atu amdadin bi muddihi alaihi salatu wassalam wato sa'i ɗaya shine mudu hudu da mudu na ma'aiki tsira da aminci sun tabbata a kan shi نعم وطهارة البقعة بالصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن تشيكن ما لا يتي وطهارة البقعة بالصلاة wato tsarki na guri ya zamanto gurin da mutum zai hau ya yi sallah a kan shi tsabtacacce ne ya zamanto ya tsabtata daga najasa ya tsabtata daga datti wannan wajibatun dole ne ya zamanto wato tafi ɗin da mutum zai hau ya zamanto tsarkakakke ne dole ne ya zamanto tabarmar da zai hau ya yi ibada a kanta ta zamanto tsarkakakkiya ce wato abin da zai hau ya yi sallah a kan shi to wajibi ne ya zamanto tsarkakakke ne an gane ko wa kazalika baharatu thawb hakanan kuma tsarki na tufafin da mutum zai yi ibada da shi dole ne ya zamanto rigarka da wandonka dukkaninsu su zamanto tsaftatattu ne ba najasa a jikinsu amma in ya zamanto suna da najasa to ka aikata babban laifi amma sallar ka ba ta ɓaci a dalilin hakanan an gane ku saboda faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wasiya baka fatahir wato ka tsarkake tufafinka to don haka tufafin da mutum zai yi sallah to wajibi ne a kan shi ya tsabtace shi faƙila aka ce waɗansu daga cikin malamai suka ce inna zalika fihi ma wajibun wujubal fara'idi inna zalika wato haƙiƙa wancananka tsarkin gurin da mutum zai hau ya yi ibada a kan shi da kuma tsarkin tufafin da zai saka ya yi ibada da su yana sanye da su fihi ma a cikin waɗannan guda biyun da tufafi da gurin da mutum zai hau ya yi ibada wajibun wato dole ne akan mutum musulmi wanda zai yi ibada idan yana tine kuma yana da iko to wajibi ne akan shi wujubal fara'idi wajabci wanda yake na farillai to idan aka ce wajibi ne wajabci wanda yake na farillai shine yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu wato dukkan wanda wanda yayi yayi kokari ya kiyaye kayan shi daga najasa kayan da zai ibada da su ya zama to ya tsabtace su haka gurin da zai hau yayi ibada shi ma ya kiyaye shi ba najasa to wannan za a bashi lada akan wato masaltuwa da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi. An gane ku? Idan kuma ya ƙi ji, ya ƙi gani ya ce shi ai ba wanda zai hana shi ya yi sallah da tufafin shi wanda yake mai najasa, kuma ba wai kayan bane ba shi da. yana nan yana da kai yana da kai kaya ba larura bace ta bukatar da shi a kawai saboda nuna wa mutane a mas'alar akwai sabani to malaman da suka tafi akan cewa wajibun wujubal fara'id suka ce wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala zai iya azabtar da shi saboda laifin ya cancanci a yi mai ukuba an gane ku shine wa yastahiqu tarikuhu al-iqaba na'am waƙila wujubar sunanil mu'akkada waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wato a'a ba wajibi ba ne wajabci wanda yake na farilla wato yin hakan ɗin wajibi ne wajabci na sunnoni wanda suke ababen ƙarfafawa to ala kulle halin dai wato daga cikin maganganu na malamai zance mafi inganci wato shi ne tufafi ya zamanto a tsarkake ki sannan kuma ya zamanto gurin da mutum zai hau ya yi ibada a tsarkake ki ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana sallah da takalman shi yana tsaye wato sai sahabbai su ma suka shiga sallah da takalmansu kowa da ya zo shi kawai ya yi shiga sallah da takalmin shi to ana cikin sallah ma'aiki alaihi salatu wassalamu mala'ika jibrilu ya zo ya ce da shi wato takalmin da kake sanye da shi a ƙasan shi akwai datti akwai najasa da aka ya cire shi kina abin da yake kai kina ya cire shi ya ajiye shi a share ɗaya ya ƙara sallar shi ba takalmi su ma sahabbai saboda tsantsar biyayyarsu ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato suna ganin annabi ya cire takalmin shi a cikin sallah kai tsaye wato suka cire suka ce zai iya yiwa wani hukunci ne ya canza yanzu suka cire bayan an gama sallah suka tambaya annabi annabi ya ce to ni ga dalilin da yasa ku ko wani dalili ne yasa suka ce tsantsar yi maka biyayya an gane ko na'am
عن السراد في مآذن الإبل ومحجة الطريق ونهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يقر منه بطهارته na'am والمزبلة والمجزرة shikenan malam yace wa yunha anis salati fi ma'atinil ibil wato an yi hani dangane da yin sallah ta farilla ko ta nafila fi ma'adinil ibili a guraren nan da malam zai ambato na farko wato garken raƙumma inda raƙumma suke durƙusawa da rana ne su ɗan huta su yaɗa zango ko da dare ne su kwana da sahi a tashi a tafi kiwo to wannan gurin mamnu'i ne a yi sallah a cikin shi ta farilla ko ta nafila wani daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da manzo Allah usalli fi marabidul ghanam shin ya halitta in yi sallah a cikin garke na busashe tumakai da awakai ƙananan dabbobi ƙala na'am ce ƙwarai ya halitta ka yi sallah wato a cikin garke na tumakai da awakai a ce ya rasulallahi usalli fi marabidi au fi ma'adinil ibil wato ya halitta in yi sallah kuma a cikin madulkusan raƙuma inda raƙuma suke yada zango garkensu da rana ko da dare zala ce a'a ba za ka yi ba to illar da ta sa a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ai wannan guri ne ba ta tara shedannu ce to a matattarar shaidannu ku ba a sallah dai in ka ce za ka yi sallah a nan to za su yi ta jefa ka cikin wasi-wasi an gane wa mahajjati tsariq hakanan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani dangane da yin sallah ta farilla ko ta nafila wato a tsakiyar hanya mutum ya diba wata kanjamemiyar hanya kawai ya zo shi tsakiyarta ya ce zai yi ibada shi a kai ko a ba shi wani lakani a ce dole babbar magama hudu a can zai je shi shin hudu tafin shi ya raka a biyu bayan ya gama kuma ya danyi abubuwan da zai yi sannan kuma ya taso a bai dace ba yin haka nan saboda babbar hanya kana cikin yi bai yiwa ba kama huce minti ɗaya da fara sallar ba wani zai zo hucewa ya gitta ta gabanka ya kuma baka da incin da zaka hana shi saboda a hanya ta kowa ce ba taka bace ba ta bace ba tashi bace ba ta yan unguwa bace kadai eh ta kowa da kowa ce to don haka bai dacewa a yi sallah wato a tsakiyar hanya babbar hanya ba a yin sallah a tsakiyarta ko da karamar hanya ce ba a yin sallah a tsakiyarta wato sai dai inda larura abin da ya kamata shine idan mutum zai yi sallah ya samu gurin da yana da tabbas ɗin cewa wani ba zai zo hucewa ta gaban shi ba ko kuma inda yake da yana- yana da tabbas ɗin za a zo a huce ta gaban shi to ya- ya- ya kasa- ya saka sutura idan ya saka sutura kenan mai hucewa ta gaban shi in ya zo shi zai huce ne ta gaban shi da sutura kenan ya wuce ta bayan sutura daga gaban shi kenan ba zai shiga cikin laifi ba shi ma ba zai shiga cikin laifi ba kuma yadda hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya nuna wa zahari baitillahi haram sannan kuma an yi hani dangane da yin sallah ta farilla ko ta nafila wato a saman ɗakin Allah mai alhurma a saman Ka'aba wato mutum ya je shi harami ya ce ai shi yanzu yau kawai sai ya ga rihin da aka yi wa Ka'aba shin daki ne aka yi kotal ne ya kama da kuran gaki iki idiya aka ce mishi kai yace sunna ce zan tabbatar eh labari ne nake ji yace to mun yi garrama ne da waɗansu abokaina to in ya hau in ya ga daki ne yace to har sallah ta nafila sai da ne raka biyu akan shi to an yi hani dangane da yin sallah akan wato Ka'aba saboda in ka hau ina zaka fuskanta yau ita ce ake fuskanta to kuma kana kanta yanzu ƙasa za ka raka fuskanta ko sama za ka ɗaga kanka ko kuma ina za ka kalla na zan dai kace ka kallaci arewa ba ita ka kalla ba kudu ba ita ka kalla ba haka nan gabas haka nan yamma za ga akan ta kashe zai dai ka- ka kallaci ƙasa to wannan don haka shi yasa an yi hani dangane da wato yin sallah a saman ɗakin ka'aba wal hammam an gane ko to waɗansu daga cikin malamai suka ce idan har hakan ɗin mutum ya yi sallah a kanta baya da sallah saboda baya da wani dalili wanda zai dogara da shi wajen inda zai fuskanta ita kuma sallah ana fuskantar guri ne wanda yake sananne ita ce wato almasjidul haram ita ce alƙibla shine masallaci na ka'aba kamar yadda ya tabbata wal hammam hakanan kuma an yi hani hani wanda yake na karhanci dangane da yin sallah ta farilla ko ta nafila a gidan wanka an gane ku wato wannan bai dace ba mutum ya shiga gidan wanka a ciki ya yi sallar shi wannan in ya zamanto gurin baya da da tsafta shine yace haythu la yuqanu minhu bi taharati yayin da ba a tabbatar da cewa wannan gidan wanka wato a tsabtace yake amma in dai an tabbatar da cewa a tsabtace yake irin gidan wanka ne na binni da ka shiga wani ya shiga gidan wanka ta shi kawai anan ma zai kwana saboda kyawun shi da kuma kyalkyalin da aka mishi ya je gidan mutane ne a ya je gidan mutane ne bagunta da ya shiga ban daki da ya leka ta yi kawai ai shi bai ga wanda zai hudda shi daga nan ba kawai ya ce a kawo mai tabarmar shi ya ga irin su abubuwa dai da dama irin an dan bubbuga a an dan buga karo a jikin katangal an mai ado an mai kuskure ma kuma gabanci daga sama ta shi kawai nan ma ya ishe shi ya ce alhaji kar ku bata kar ku bata wancan ɗakin kawai a birna nan ya ce to a nan gurin shigar mutane ne to da haka gurin da ya zama to an tabbatar da tsab- tsarkin shi to ba laifi za a iya yin ibada a cikinsa ko kuma kan jame mamban ɗaki ne share ɗaya ana wanka amma share ɗaya kamar masallaci yake a wanke yake tatas har ma da kamshi kamshi shi to wannan matukar dai an tabbatar da cewa yana da tsarki gurin ba a karhanta yin sallah ba wato mutum yana iya dubara ce na shiga in yi wanka in hoto sai mu tahi ashe shi kuma bai yi sallar la'asar ba to in ya shiga yi wankan sai alwallar shi ya sa kayan shi ya sallar shi a ciki ya mutu ya ce da Allah kai haƙuri na ɗan jima ko ce haka na saba yi an gane ko to ba laifi na'am wal mazbala haka nan kuma wato bola inda ake zub da shara wannan shi ma bai dace ba a yi sallah ta farilla ko ta nafila a can bai dace ba mutum ya je shi juji inda wato ake zubda shara inda ake tattara duk 'yan unguwa suna kawo shararsu abin da ya shafi tarkace ne irin tsumma ne ƙasa ce a duk abubuwan da yake shara ne da irin ƙashishuwa da aka ci aka a zuda a nan to wannan bai dace ba a ce mutum ya yi sallah a nan saboda shara irin su bola za a gani yara ma suna zuwa suna kashi a gurin to bai dace ba a ce mutum ya yi sallah a nan to amma in ya tabbatar da cewa gurin a tsabtace yake irin da bola ce kuma ya karan shi ne a shi daga baya sai ya su yi wato a birgi aka gina mai shi to yanzu nan ba laifi saboda ya tabbatar da cewa gurin tsabtacecce ne yawanci za a ga waɗansu gidajen da daji ne da dawa ne amma kuma yanzu in ka je ka za ka wuce ka ce iko Allah kamar nan gurin ba a taɓa bayin yara su zo su suna waɗansu wani guri a raka kokuwa wani guri langa wani gurin yara su raka kashi wani gurin a dinga zu da shara kamar ba shi bane wannan gurin ba rawar cirko nan da shekara goma ka dinga gaya waɗansu kan su ce Allahu akbar an gane ku to matukar an tabbatar da gurin yana da kwai tsarki to ba laifi za a iya yin sallah a gurin an gane ko wal mazbala haythu la yuqanu minhu bi taharatihi shine abin da yake so ya tabbatar wal majzarati hakanan kuma an yi hani dangane da yin sallah ta farilla ko ta nafila a kwata a mayanka inda ake yanka dabbobi wannan shi ma bai dace ba mutum ya je shi can ya koma limamin kwata saboda a dinga bashi a dinga ba shi tumbi in ya yi yanka ko a raka biyan shi ya zama to kawai kasuwancin shi shine ya je shi can yana musu limanci kuma suna biyan shi wannan bai dace ba a wannan shi ma inda ba a tabbatar da tsarkin gurin ba amma ya zama to iri yadda aka ci gaba ne a yanzu ya zama to kwata za a gani akwai kan mun masallaci a ciki ba irin waɗannan garuruwan ba a gari ruwa manya nake nufi akwai kan mun masallaci a cikin kwata wurin da ake yankan daban wurin masallacin daban gaban ɗakoki daga can a share ɗaya ga kuma hanya nan farar ta fitowa to wannan babu laifi wato mutum zai yi sallah a cikin masallaci na kwata an gane ku saboda gurin aiƙanna bi tsaharatihi wato mun tabbatar da cewa gurin yana da tsarki kenan to amma gurin da ba a tabbatar da tsarkin shi ba nan shine inda malamai suke bayani akai amma inda an tabbatar da tsarki na guri to wannan ba laifi mutum zai yi sallah a wannan gurin na'am wa maƙabaratil mushrikina wa kana isihim hakanan kuma an yi hani dangane da yin sallah a makabarta ta mushrikai hakanan a makabarta ta musulmai ma bai dace ba mutum ya riki makabarta kawai a matsayin shine gurin ibadar shi saboda duk wanda yake hakanan fa to ana jiya mai tsoron shirka kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa na'am yace ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wato hushi na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai to kaga wato makabarta ta mushrikai a nan ita malam ya faɗa to don haka koda ta muminai ce koda ta musulmai ce wato shi ma bai dace ba a ce a yi ibada a cikinta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la ta su alal kuburi wa la sallu ilaiha wato kadda ku zauna akan kaburburra na bayin Allah sannan kuma kadda ku yi sallah a kansu ba a yin sallah zuwa gare su hakanan kuma ba a zama a kansu wannan shine abin da za mu kiyaye yin sallah a makabarta bai dace ba to amma waɗansu daga cikin malamai sun bambance tsakankanin abin da ya shafi tsohuwar makabarta da sabuwar makabarta waɗansu suka ce in ya zamanto tsohuwar makabarta ce ta jima sosai rabon da abin ne mutum a ciki zai iya yiwa an shekara arba'in ko sama da shekara arba'in ga baki ɗaya a ƙashishuwan da suke ciki duk waɗanda aka binne a ciki sun rududdige sun koma ƙashishuwa ƙashishuwan ma wani din ya yi fari ƙal waɗansu suna nan da ƙashishuwa waɗansu kuma babu ma ƙashishuwan shi ma ƙashin ya koma ƙasa to suka ce ba laifi za a iya gina wato masallaci ana wanda shi ma wani akwai saɓani akan matsalan nan duba da cewa waɗansu daga cikin bayan allah da ko shekara ɗari za su yi a kwance jikinsu yana nan an gane ku kamar yadda wato hadisi ya tabbatar a ga ga baban jabir ɗan abdullahi da ya rasu sai bayan wata shidda jabir ɗan abdullahi lokacin da baban shi ya rasu a yakin uhudu to manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni ne da abin ne baban jabir tare da wani a cikin kabari ɗaya jabir tun da aka binne su tare da wani aka binne baban shi tare da wani toron shi bai so bai jin daɗi a kullum sai ya dinga zaci zacin ya je shi ya canza wa baban shi makwanci ya je shi da abokan shi a yi rami wani daban a huddo baban shi shi ma kowa a bar shi shi kadai sai bayan wata shidda Allah subhanahu wa ta'ala ya katartar da shi aka je aka yi hakan din da ya je yana tonawa yanda aka binne shi haka aka huddo shi yanda aka binne shi haka aka huddo shi in banda dan kunnen shi kadan da ya tabu an gane ko to kaga yanzu wata shida mutum a kwance yanzu wani za ga kwana uku ya yawa tuni ya kumbura to amma shi yayi wata shida ba wani abin da ya canza na shi to akwai irin bayan Allah wanda za a jima suna kwance a guri amma kuma in aka tona za a ga akwai su da kyau irin kamar su ma bata ma canza ba an gane ko to don haka bai dace ba a yi a yi makabarta a yi masallaci a makabarta ko da tsohuwa ci haka waɗansu daga cikin malamai suka ce amma waɗansu suka ce in dai har an yi abubuwan da ya kamata a ce an kiyaye na doka aka yi masallaci a makabarta wannan ba laifi wato akwai dai maganganu masu yawa bangaren abin da ya shafi mas'alar gina masallaci a makabarta tsohuwa ba a sabuwa ba ake magana dama a sabuwar makabarta wannan bai dace ba bai dace ba a ɗauki masallaci a yi shi cikin makabarta sai dai a ce kusa da makabarta an gane ko ga makabarta nan daga gefe ɗaya ga masallaci na a gefe ɗaya titi ya raba tsakankaninsu ko kuma katangar masallaci da katangar makabarta ɗaya ce amma ga cikin makabarta nan ga cikin masallaci nan ba wanda zai ce an shigo cikin makabarta za a shiga masallaci wannan ba laifi amma a hada su duka a makabarta a yi masallaci bai dace ba in ka ga an halitta maka kai sallah a makabarta sai dai irin mutumin da aka binne shi aka manta ba mai sallah ba saboda rikici ya yawa ta kima ta yawa wato wani ya mutu daga cikin musulmai aka mai wanka da aka huddo shi wanda suka huddo shi daga gida tunaninsu an yi sallah su kuma wanda suka tardo a hanyar tunaninsu su ma sun makara ba a yi sallah da su ba kawai aka wuce da shi a kai shi makabarta he da aka je bayan an binne an yi sutura wani yake cewa wai ni ana aka yi sallah a cikin wani masallaci ne aka yi sallah kowa ya kallon kowa to wannan sai a zuwa mai sallah an gane ku haka waɗansu daga cikin malamai suka ce ba za a tono shi ba za a bar shi liman ya shiga gaba a yi sahu a yi sallah an gane ku ko kuma kai kai ka zo wato wani ne mutumin ka mutumin kirki mutum mai aƙida mai kyau mutumin da kun yi zaman mutunci tare da shi amma kai ka zo an gama yi mai sallah an ɗako shi za a kashi makabarta to ba laifi bayan an gama yi mai sutura an watse ka mai sallah wannan shine abin da hadisi yake tabbatarwa halaccin mutumin da ya mutu kai baka samu yi mai sallah baka mai sallah kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi sallah akan kabarin wani bawan Allah bayan an binne shi bawan Allah nan mutum ne wanda yake kula da sharar masallaci kana timra'atun sauda'a aw rajulun aw rajulun Uh, su da auka makala ya ce ya ƙumul masjid yana sharewa masallaci ya rashin lafiya ya rasu da dare aka ce ba za a gaya wa annabi ba saboda yanzu annabi ya shiga gida ba za a tayo don shi ba aka je aka binne shi hewa shagari annabi ya ce ina wani aka ce ayan ji an yi sutura shi ya ce afala kuntum azantumuni me ya hana ku sanar da ni da rasuwar shi in fito in je mai addu'a ya ce to amma yanzu ma dai ba a makara ba suka tafi kabari a cinye mai sallah an gane ko sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je shi wato waɗanda aka binne su a Uhudu bayan binne su da shekara takwas an gane ko ya musu sallah an gane ko hakanan ya je shi baki'a wato ana zai bar duniya sauran kwana uku zala sallallahu alaihi wasallama ya gama waɗannan ayyuka ya je shi uhudu ranar juma'a ne dama ranar juma'a ne ya tafi uhudu wanda aka binne su a uhudu ya ta musu addu'a ya ce Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu Allah ka rahamshe su ya dawo baki kabaran madina wanda aka binne su a nan ya yi ta nema musu gafara Allah ji kansu Allah ya gafarta musu sannan kuma a huɗubar shi da ya yi ta ranar juma'a wato duk sabon da suke tare da shi a wannan lokacin sai da ya musu addu'a ta alkhairi sannan kuma da ya zo shi gida da ya kwanta bai tashi ba ranar litinin ya bar duniya to wannan shine na na aisha in ta kai to hadisin sai ta ce kalmuwar di'ilil ahya'i wal amwat wato kamar yayi wa rayayyu ne da matattu ban kwana ya je shi ya musu addu'a baki da uhudu dama anan ne matattun su suke sannan kuma ya yi wa musulmai wanda suke da rai a wannan lokacin addu'a kyakkyawa don haka duk wanda zai ci mutuncin sahabi bayan wannan to ba karamar la'anta ba ce Allah ya mishi an gane ko annabi ana sauran kwana uku zai bar duniya ya yi musu addu'a ta alkhairi yanzu don addu'a da annabi ya musu da kuma tsarkakewar da Allah ya musu so kake yanzu sai wani ya huto ya ce wane mutumin kirki ne za ka yadda da shi ai duk wanda za ka ji yana zagin sahabbai yana cin mutuncinsu to ko gaskiya imanin shi ba ba wannan bane an gane ko na'am wa kana'isihim da kuma cocaccikansu coci inda suke zuwa su yi ibada to wannan shi ma bai dace ba a ce a yi sallah a ciki na'am
wa aqallu ma yusalli fihi rajulu min al-libasi thawbun satirun min dir'in aw rida'in wa dir'u al-qamisu mala yace wa aqallu ma yusalli fihi rajulu min al-libasi mafi karancin abin da namiji zai yi sallah da shi na tufafi mafi karancin abin da zai saka a jikin shi yi sallah da shi saubun satirun wato tufafi wanda yake mai suturcewa jiki min dir'in wa rida'in min dir'in na riga wa rida'in wato da mayafi an gane ku wannan shine abin da mutum yi idan aka ce arrajulu a nan wato ya shafi namiji ya shafi mace to shi yasa ya ce min dir'in wa rida'in mayafi da kuma riga doguwa mace kenan amma idan namiji ne shine zai yi bayani a kai na'am waddir'u alqamis yace abinda ake nufi da addir'u anan ba ana nufin silke ba rigar yaki ana nufin riga riga wanda ake sawa ta yau da gobe wato riga da wando in namiji ne kenan na'am ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد ما لا يتي ويكره أن كرهنت أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء wato ɗan adam ya yi sallah yana sanye da tufafi amma kuma babu komai na wannan tufafin a saman kafaɗin shi shi yasa shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato a cikin hijabul mar'ati wa libasu hafiz salati yace mutane suna kuskure bangaren abin da ya shafi kuma ina ga cikin littafin al-fatawul kubra ma ya kawo wannan maganar yace mutane suna ganin abin da ya shafi a al'aura ta cikin sallah da al'aura ta wajen sallah suna ba ta hukunci ɗaya ya ce ba ɗaya ba ne ya ce akwai abin da yake halitta a gare ka ka bayyana shi a wajen sallah amma kuma bai halitta ka bayyana shi a cikin sallah ya ce mu ɗauki misali ita wannan kafaɗa ya ce kafaɗa in a fili ne ba al'aura ba ce ya ce to al'aurar da aka yi umarni ka suturce ta a wajen sallah ita ce al'aurar da sha'awa take iya zuwa gare ta ya ce shi kuma wannan zina ce hudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu yace kuma akwai abin da yake halitta a gare ka ka bayyana shi a cikin sallah wanda kuma haramun ne wato a bayyana shi a wajen sallah an gane ko kamar na na na na abin da yake ya halitta ka bayyana shi a cikin sallah amma kuma bai halitta ba a wajen sallah mace wanda take a janib wanda take wato ba ba ba ba ba ba muharramanta ba ta bayyana shi a gaban a janib dinta an gane ko ya ce abin da ya shafi irin su fuska irin su tafin hannu irin su bayan ƙawafu ya ce wannan duka a cikin sallah mace in ba ta rufe shi ba ba za ka ce wajibi ba ne wanda kuma wannan in za ta fito shi shekul islam yana ganin wajibi ne sai ta rufe su don haka ya ce gashi irin abin da ya shafi wani dan gashin ta kaɗan ya fito tana sallah a gaban wani mijinta ko a gaban babanta ko a gaban wata mamarta wannan ba laifi eh in dan kaɗan ne an gane ko to amma in a waje ne fa ba za ta yi ba an gane ko to ya yi bayani sosai a wannan bangaren abin da ya shafi wato bangaren wato hijabul mar'a wa libasuha fi salati na'am
wa aqallu ma yujzi'u al-mar'a
fa in fa'ala lam yu'id to idan mutun yayi sallah da tufafi ya sa wando kadai ya rufe mishi daga daga wato daga cibiyar shi abin da ya kasa dogon wando ne yayi sallar haka nan kikan ba komai a saman kahudin shi to dai ya saba wa Allah amma ba zai sake wannan sallar ba.
Wa aqallu ma yujzi al-mar'ata min al-libas fi as-salati ad-dir'u al-hasifu as-sabihu alladhi yasturu duhura qadamayha.
Malam yace wa aqallu ma yujzi al-mar'ata wato mafi karancin abin da yake isa mace abin da zai ishi mace minal libasi na tufafi fi salati a cikin sallah mafi karancin tufafin da mace za ta yi amfani da shi lokacin da za ta yi sallah malam yace shine addir'ul hasif wato riga wanda take mai kabri riga wanda take kakkausa asabihu kuma wanda take mai cikakkiyar saƙa wanda ya zamanto saƙatta a haɗe take da kyau allazi yasturu zuhura qadamaiha wanda yake suturcewa bayan ƙafafuwanta idan tana tsaye idan tana tsaye doguwar riga ce wato za ta sabka ta rihe mata bayan ƙafafuwanta wanda idan ta yi sujada kuma za ta suturce mata cikin ƙafafuwanta ma'ana allazi yasturu zuhura qadamaiha إذا كانت في حال قيامها وركوعها ويستر بطون قدميها في حالة السجود an gane ku wanda kuma zai suturce mata wato cikin ƙafafuwanta a lokacin da ta yi sujada an gane to wannan shine mafi ƙarancin riga wanda za ta sa mace ta yi wato sallah da shi wa khimarun ta taɗanna'u bihi da kuma mayafin da za ta lulluɓa da shi an gane ko sai a samu ƙaton mayafi bayan ta sa doguwar riga har ƙasa sai a samu ƙaton mayafi ta lullube kanta ya safko wato har zuwa kirjin ta ya rufe mata shi an gane ko wanda shine al-khimar da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimari wato dukkan macen da ta balaga idan za ta yi sallah to Allah ta'ala baya amsar sallar ta face sai tana doke da babban mayafi an gane ko wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna to anan malamai sai suka samu sabani akai idan mace ta yi sallah da tufafi doguwar riga amma kuma bata suturce kafafuwanta ba an gane ko ko kuma ya zamanto ta sa mayafi irin da ake ja irin hijabin nan soka na addini irin hijabin da kawai dan ado ne ake sa shi ba don wai shari'a ta musulunci ba dama yawanci hijabanmu na yanzu ba wai wanda shari'a ta musulunci ba ne ta yi umarni da a rike su wa'insu duka mata suna sa su ne saboda shi ne adan a wannan lokacin in ta fito da irin wannan kin hijabin za ta yi burgewa to idan mace ta yi sallah da irin waɗannan kayan to ya hukuncin sallah ta yake to malamai sun yi saɓani a kai amma da ala kulle halin a idan mace ta bayyana gurin da yake wajibi ne a kanta ta suturce shi a cikin sallah to in gurin ba mai yawa ba ne malamai suka ce ta yi laifi amma sallata ba ta ɓace saboda ba wani dalili da ya ce sallata ta ɓace don ta bayyana wani kaso na ƙawata a fili wani ya gani wanda bai halitta ya gani ba ko kuma ta bayyana wani kaso na ƙawata babanta ya gani tana cikin sallah a cikin gida wani suka ce za ta ɗauki laifi dai amma dai a yi ƙoƙari daidai gwargwado iyakacin ƙoƙarin da za a shi ne a ga mata sun yi sallah da kayan da shari'a ta musulunci ta tanadan musu saboda kowa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi game da kiwon da ya bashi haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda shi yasa na zo da littafin sai wa fiqh sunna wato wa adillatuhu wa tawdihu mazahibil a'immati ta'alif abubakar kamal ibn sayyid Allah subhanahu wa ta'ala ya jikansa da rahama juz'i na farko a wajen safa ta 300 daidai wanda yake magana akan abin da ya shafi abin da yake wajibi ne mace ta rufe shi a cikin sallah ya ce idan sallatil mar'atu bi hadaratil ajanib fa alaiha an tastura jami'a badaniha illa alwajha wal kaffayn inda aljumhur ya ce idan mace za ta yi sallah a gaban maza wanda ba zu muharramanta ba irin za ta yi sallah ko a cikin gidanta ne amma mijinta ya zo da abokin shi za ta yi sallah ko kuma ta tafi masallaci saboda shari'a ta musulunci ta halitta wa mace ta tafi masallaci a gaban dai wanda wani zu muharramin ta yake to wajibi ne a kanta ta suturce dukkan jikinta ga baki ɗayan shi fuskarta da tafuffukan hannayenta kadai ne yake halitta ta bayyana fuskarta da tafuffukan hannayenta kadai shine yake halitta ta bayyana a wajen malamai jumhur yace idza zahara min hashi'un mimma yajibu satruhu bi hadratil ajanib fa hiya athimatun lakin la tabtulu salatuha ala sahihi min aqwalil ulama yace idan wani abu ya bayyana a gare ta daga cikin abin da yake wajibi ne ta suturce shi ƙafarta ta ɗan bayyana a gaban jama'a tana sallah amma ana ganin ƙwabirinta tana sallah ga wani kaso na gashin kanta ana gani to fahiyya a mutum malam ya ce ta yi sabo lakin la ta budulu salatuha ala sahihi ya ce amma sallata ba ta ɓacewa a bisa zance mafi inganci cikin zantuka na malamai ya ce la dalila ala budulani as-salati bizalika ba wani dalilin da za ka ɓata wa mace sallata saboda ta bayyana wani abu daga cikin abubuwan da yake wajibi ne ta suturce su ba wani dalilin da za ka kawo ka dogara da shi akan cewa sallata ta ɓaci laifi ta yi laifi a akwai bambanci tsakankanin albatul da alfasit an gane ko a alfasit walbatul a wannan a mazabin al'imamu abu hanifa wato ya bambance tsakankaninsu alfasidu shine abin da asalin abin ba haramta bai shi amma siffar wannan ince aka haramta an gane ko wanda shi ne ake ce da shi alfasit irin mu ɗauki misali ciniki siye da siyarwa ya halitta ko bai halitta ba ya halitta su ko bai halitta ba ka bani ramci in zo amshi jaka biyar wajen ka ko jaka goma ramci ya halitta ko bai halitta ba ya halitta ko to yanzu da muka zo sai muka yi ciniki da kai da muka yi ciniki da kai sai ka ce min in kuɗi hannu ne jaka goma amma in bashi ne jaka sha biyu hakan ya halitta ko bai halitta ba wannan siffar ce aka haramta ko in na zo na amshin ramce wajen ka jaka goma da ke so ka ara mun kace to ga ta amma sai dai in ka dawo za ka dawo da sha daya ya halitta ga ko bai halitta ba wannan shi ne ake ce da shi alfasit an gane ko albatil shi kuma shi ne wanda asali ma abun ba halitta shi ba yanzu abin da ya shafi alade ya halitta ya cinikin shi ya halitta ba wannan za ka ce da shi albabi abin da ya shafi giya ya halitta a saida ta bai halitta a saida ta ba bai halitta ba a saida ta bai halitta cinikin ta wannan shine abin da addinin musulunci ya tabbata wato wannan shine ake ce da shi albatil wa khalafa an-nu'manu fal fasadu ma na hayyuhu bil wasfi yustafadu an gane ko wato al-imamu abu hanifa ya ce a akwai bambanci kal ku cakuɗa tsakankanin arewa da kusa ko gabas da yamma ya ce albatil daban alfasidu daban kai wani ba akwai dakakawa da kyau an gane ko to yan aka ce kaza ya ɓaci irin a arni a ce fasadan nikahu da a ce batsala ba ma'anarsa ɗaya ba kalka je ka an ce fasadan nikahu ka ce ma'anar shi batsalan nikahu aure ya lalace a'a ya kaga wani ya tabbatar maka kuma ka raka raba ido an gane ko na'am yace to amma idza kanatil mar'atu tusalli munfaridatan aw yahduruha az-zawj aw al-maharim fa innahu yajuzu laha kashfu wajhiha wa kaffaiha fi salati wa huwa qawlu akthar al-ulama yace wa bin nisbati بشعر المرأة في الصلاة فقد ورد حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وانا حديثي الإمام أبو داود da al'imamu tirmidhi da waɗansu daga cikin malamai suka fitar da shi ya ce wa kada a allahu ghairu wahidin min ahalil ilmi wanzur jami'a ahkamin nisa ya ce to wa huwa wa in kana da'ifan illa anna tirmidhi ya qala aibahu wal amalu alayhi inda ahli al-ilmi anna al-mar'ata idha adrakat aw idha udrikat wato idan mace ta balaga fa sallatu wa shay'un min sha'riha makshufun la tajuzu salatuha wa huwa qawlu shafi'i qala la ya qala la tajuzu salatu al-mar'ati wa shay'un min jasadiha makshuf to ya ce lakin idan kashafa shay'un yasirun min sha'riha abin da nake so mu zo kan shi kenan lakin idan kashafa shay'un yasirun min sha'riha wa badaniha fa salatuha sahihatu an gane wa laysa 'alayha al-i'ada inda kathirin min al-ulama'i wato ba a ce mata sai ta sake sallah a wajen dayawa daga cikin malamai wa huwa mazhabu abi hanifa wa ahmada wa in kashafa shay'un kathirun a'adati salata fil waqti idan abun mai yawa dai ya bayyana a cikin tufa a jikinta daga abubuwan da yake wajibi ne ta rufe su sai zamanto an samu wani kaso mai yawa ma bata ma suturce shi ba yace a'ada salata fil waqti inda ammatil ulama'i wato za ta sake sallah ne a cikin lokaci a wajen yawancin malamai al'a'immatil arba'a wa ghairihim kamar yadda yake cikin littafin majmu'ul fatawa na ibn taymiya wato juz'i na a mujalladi na 22 safa ta 123 kuma al-imam ibn qudama ya kawo shi cikin littafin al-mughni nashi cikin juz'i na 1 safa ta 601 an gane ko ina ga wannan shine abin da al'imamu shafi'i ya faɗa a nan sai kuma ya ce radita faƙa ammatuhum ala dir'i wal khimar wa ma zada fa huwa khairun wa astar wa li'annahu idza kana alaiha jilbabun فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصف ثيابها لئلا تصف ثيابها فتبين لئلا تصف ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عورتها an gane ku fata bayyana ajizatuha wato sai addubararta ta bayyana da kuma guraren al'aurata sai su bayyana gane ku ammal mar'atu idza kanat amatan laysat hurratan fa hiya kal hurrati illa annahu yajuzu laha an tusalliya kashifatan sha'araha bi ittifaqi al ulama'i illa al hasan wa aba na'am al bintu saghira allati lam tahid la yajibu alaiha al ihtimar أثناء الصلاة فعند عبد الرزاق في المصنف الجزء الثالث صفحة 113 بسند صحيح عن ابن جريج قال قلت لأعضاء الجارية التي لم تحط وهي تصلي قال حسبها إزارها وتهكى يفعل sai wufi sunna a idan ko kuma juz'i na farko safa ta ɗari uku daidai abin da ya sama za ku ga maganar malamai a kai na'am malam ya ce wato bashirul arba wato tana rungumar ƙasa ita mace tana taɓa ƙasa bikaffaiha da tafuffukanta guda biyu fi sujudi a cikin halin sujada mitsilar rajuli kwatamkacin yanda namiji wato yake ɗora hannayen shi akan ƙasa a lokacin da ya sujada din an gane ko to wannan shine abin da mace za ta yi wato lokacin da za ta yi sujada yanda namiji yake yi ita ma haka za ta wato annisa'u shaƙa'iƙun rijal wato da mata da maza wato kunnensu ɗaya ɓangaren abin da ya shafi shari'a ɓangaren sallah in ka ji an ce namiji zai iya yin kaza mace ba za ta yi kaza ba sai dai inda dalili an gane ko sai dai in dalili ne ya tabbatar da hakan ɗin irin abin da ya shafi wato salatul jama'a salatul jama'a namiji a haƙƙinsa ta fi daraja ta fi lada da yawa sama da ya yi ta a gida shi kaɗai mace a haƙƙinta ta yi sallah ita kaɗai a cikin ɗakin gidanta ya yi ta yi sallah ita kaɗai a falfajiyar gidanta ya yi ta yi sallah ita kaɗai a masallacin unguwarsu ya yi ta yi sallah ita kaɗai ko da jama'a a masallacin garinsu ya yi ta yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine afdalul masajid wajen waɗansu daga cikin malamai ko to ya fi ta yi sallah a nan an gane ko to kaga amma shi kuma namiji ya yi sallah a masallacin annabi ya fi yi sallah dubu a masallacin unguwarsu an gane ko salatun fi masjidi haza khairun min alfi salatin fi ma siwahu min almasajid illa almasjid alharam an gane ko illa almasjid alharam awwala alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى